أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ɗan uwa musulmi da muka saba haɗuwa a wannan masallaci na juma'a na kofar wunci a garin bauchi ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana ta talata ko wanda ya daidai da sha biyar ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da bakwai ga watan hudu miladiyar isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu ci gaba da tasirinmu mun fara surat suratul ikhlas muna godiya ta musamman ga janar manaja na LTA na ƙasa baki ɗaya wanda ya ba da guduma ainihin wajen saka wannan tafsiri da kuma janar manaja na jiha da alhaji ibrahim ɗan kira na alhaji aminu da sauransu wanda suka yi gwagwarmaya wajen gudanar da wannan aiki Allah ya saka muku da alheri haka nan kuma sauran wanda suka sa tafsirar mai irin su alhaji bala a gunki da kuma alhaji sunusi wakar mai ritaya dukkan sun ba da gudumawa da gwamnatin jihar bauchi da ta ɗauki nauyin sakawa a jihar Allah ya saka musu da alheri Allah ya karbi ibadunmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya fitinu da muke fama da su a ƙasa Allah ya ɗauke mana dukkan wayanda suka ba da gudumawa su kuma na nesa da na kusa ta kowane fanni akan gudanar da wannan tafsiri ko da abin hannun su ko da ƙarfin su ko da dabaran su ko da shawarwarin su to Allah ya musu buɗi albarkacin wayannan kwanaki sha biyar na ƙarshe da muka fuskanta Allah ya biya mana bukatunmu na alheri iyayenmu da suka gabace mu wanda suka kafa wannan alheri da kuma wanda suka taimaka musu wanda suka rigaye mu Allah ya musu gafara Allah ya ji kansu Allah ya kai musu ladan ayyukan da muke yi a nan mu da muke da rai Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kare mu daga dukkan fitinoni to abin da muke gudu na sharri Allah ya tare mu Allah ya ba mu wannan ƙasa lafiya da zaman lafiya Allah ka gyara zuciyoyin masu jagorancin ka da tusa musu kan gaskiya da adalci da taimakon al'umma tunda muke fama da shi na karancin al'umma ke fama da shi na karancin abinci da karancin walwala Allah ya yalwata mana Allah ya yaye mana sannan muna roƙon Allah don girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan alqur'ani da wannan wata ba mu ruwa mai albarka ba mu damuna mai albarka ba da zama damuna da babu fitinoni a cikinta kuma da mai wadatar abinci wanda za a samu walwala da saukin rayuwa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء منكرا تولى السورة farkonta an ja ayan farko mun yi bayanai na mukaddimar wannan sura da sababin saukan wannan sura yanzu za mu shiga fassara ne kai tsaye wata gaya musu ka ce wallahu shi ubangiji na da nake bauta mawa shine Allah ahadun wanda yake maka aiki kuma ina kiran ku zuwa ga bautansa ba shi da abokin tarayya ba shi da mai kama da shi ba shi da tsara ko a cikin zafinsa babu ko a cikin sifofinsa babu ko a cikin ayyukansa babu ya girmama ya ɗaukaka ya kaɗaita ba kamar yadda ku nasara kuka yi masa uba kuka yi masa ɗa kuka hace ga kuma ruhu mai tsarki ba ba kuma kamar yadda yahudawa suka yi masa ɗa suka ce uzairu ɗansa ba ne a billah Allah ba haka yake ba ba kamar yadda kafiran makka suka yi gumaka da yawa suka ce wayannan duka abokan tarayyan Allah ba ne suna ɗawafi suna ce labbai la sharika lak illa sharikan huwa lak malakta huwa ma malak to babu wani shariki na Allah subhanahu wa ta'ala dukkan waɗanda Allah yake faɗa wanda ya ba su girma ya ba su mukani kuma mukanin suna nan ba kamar yadda wasu kidimammu suke nuna cewa babu wani mai daraja ba wanda Allah ya ba shi daraja yana da daraja amma ba abokin tarayyan Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane ba mai darajar sakaf a cikin halittu gaba ɗaya ba mai darajar sa tunda Allah ya ce shi rahama ne ma ga tahalikai ga alami na gaba ɗaya saboda haka yana da wannan mukami Allah ne ya bashi amma ba abokin tarayyan Allah bane waye da wani abu na tarayya da Allah shi bawan Allah ne kamar yadda Allah yake ya faɗa da kansa cewa shi bawan Allah ne kamar yadda Allah ya kira shi subhanallazi asra bi abdihi kamar yadda yake alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi duk abin da kake da shi na neman kirari da yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka kai wanda ya halitta shi ba to abin da ya bashi da sunan da ya bashi da mukamin da ya bashi ka tsaya iya nan in ka wuce nan ka zama mai guluwi ka zama mai shishigi haka kuma a cikin mala'iku babu kamar mala'ika jibrilu Allah ya zaɓe shi ya bashi wannan girma saboda haka duk masu girma Allah ne ba su girma amma ba abokan tarayyan Allah bane kuma suna gadara ne da girman Allah bambanci tsakanin masu yin tawassuli da gumaka da masu yin tawassuli da wanda Allah ya yarda ai tawassuli da su shine wancan ƙarya ne ba ba ba wani hujja daga Allah in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan wayancan da kafirai suke musu tawassuli suna ce ma na abudu mu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kuma ma na abudu mu ma suke cewa ba ma na tawassalu bihi mu ba saboda haka wayancan abinda ake magana a wancan layi daban daukan wani abu Allah ajina lakum am ala Allah taftarun Allah ne muku izini ku jima ba Allah ne muku izini ku kuli da wasu lidin babu saboda haka wayancan layin su layi ne na waɗanda suka kirkiri ƙarya suka danganta wa Allah suka kirkiri wasu abubuwa suka ce abokan tarayyar Allah ne suka ce in za a yi bauta sai an a bauta ma waɗannan abubuwan su kuma su gaya wa Allah ana bautan su don haka babu wani haɗi tsakaninsa da girman manzon Allah ko tawassuli da manzon Allah ko tawassuli da annabawa ko tawassuli da salihan bayin Allah kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta tabbatar da yin tawassuli da annabawa da bayan Allah salihai saboda haka wannan biyayya ne ga Allah wancan kafirci ne sabawa Allah shi duk wani wanda aka girmama a ƙarƙashin musulunci to girma baya da girma girman na Allah ne in an girmama shi an girmama shi saboda Allah ne saboda Allah ne yace a girmama shi Allahu adina lana shi Allah ne mana izini mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'd kar ku mai da kiran manzon Allah kamar da kuke kiran sai la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd nan tahabada amalu dan haka duk waɗannan duk abin da ga an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce a masa yasa ake masa kuma ana masa ne saboda girman Allah duk wani bawan Allah da aka masa gir aka girmama shi Allah ne ya ce a girmama shi waliyai Allah ne ya ce kar a yi gaba da su a girmama su yace man adali waliyan faqad azantu bil harb shine kuma yace yana da su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun dan haka kar a rinka takubai ana kwaba tsakanin abin da yake gaskiya da abin da yake ƙarya dan haka Allah baya da abokin tarayya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abokin tarayyar sa bane malaika Jibril ba abokin tarayyar sa bane malaiku ba abokan tarayyar sa bane bayan sa ne akwai gwamnati tsakanin da suka ce mala'iku ƴaƴa ne na Allah har ma suka ce ƴaƴa mata da wanda suka ce mala'iku bayan Allah ne amma manya manyan suna da daraja kamar su mala'ika jibrilu su mala'ika azra'ilu su mala'ika isra'ilu su mala'ika mika'ilu har ma Allah ya ce in kana gaba da jibrilu to Allah yana gaba da kai shine shi jibrilu ne ya kawo manzon Allah sauƙaƙa alƙur'ani saboda haka wanda Allah ya bada girma kai ma idan ka ci yarda da girman sa ka shiga layin mushrikai kana ganin kaman kana neman gyara ne ba gyara kake banna kake duk ka zama kenan kai ma ka yi shariki ga Allah abinda Allah ya ce kana da zaɓi saboda haka a kiyaye wanda duk Allah ya ce a girmama su wajibi ne a girmama su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a girmama su Allah ne ya ce a girmama su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum mutanen gidan manzon Allah Allah ne yake a girmama su kuma dole ne a girmama su kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba dan haka komai aje a mawdu a aje shi a mawdu'in sa shine addini shine hankali baya da abokin tarayya baya da sa'a baya da tsara ko a sa'atin sa ko a cikin sa ko a ayyukan sa ya girma ya daukaka gaba da dukkan abinda waɗanda suke halakakku suke hada shi da shine na farko dai shi da ɗaya ne shi ne na farkon da babu farko gare shi na farko ne wanda baya da farko shi yasa wancan tambaya da wani wai wai a ce wasu na cewa Allah ya halitta kansa wannan ba ne Allah ba a san yanda ya yanda ya samar da kansa ba don ba a yi tarayya da shi a lokacin da yake nan ba don haka shine awwal na farko farkon ta kuma ba irin farkon na zo nan na tarar da fili ba ne a ba filin ba ina din ma da kake cewa aina ma ba aina din ma ina din ma babu ita Allah na nan wannan shine ma'anan awwaliyatul lahi kuma annabi ne fassara da Allah yace huwal awwal sai Allah ya fassara awwaliyatul na Allah subhanahu wataala yace Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un shay'un din nan ba wai ana nufin wani halitta mutum ko aljani ko mai ba ana nufin ko da samawati wal ardu wal makanu da komai da komai babu lokacin da Allah yake awwal ba duk waɗannan domin sama ma shay'u ne ƙasa ma shay'u ne wuri ma shay'u ne babu komai duk wannan babu zakin Allah ne kawai sannan Allah ya samar da abin da ya ga dama a lokacin ko ba wanda zai bayani yaya aka yi balle aka ce ko yayi wa kanka yayi kansa ko yayi kaza wannan kana raba Allah biyu kenan da wanda yayi da wanda aka yi ko ba haka bane saboda haka wannan ba addini bane kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine al-akhir shine al-zahir shine al-batin kuma ya wuce yanda kowa yake tunani laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Na'am, Allahu samadu, Allah shi ne wanda ake nufi da biyan bukata. Wannan yana nuna mana maganar farko ta nuna Allah shi kaɗai ne, shi ne kaɗai makaɗaici, shi yasa aka ce Allahu ahadu. Shi ya kaɗaitu da dukkan abin da aka sani na sifofin kamala, shi ya kaɗaitu da duk waɗannan sifofi nasa. shi ya kaɗaitu da irin ayyukansa shi ya kaɗaitu a rububiyarsa da uluhiyarsa shi ne aka ce kul wallahu ahad samad yana nuna kuma ya taji ilaihi kullu shay'in wa huwa la yataji ila shay'in shi ne wanda duk komai yake neman gobe yake koma zuwa gare shi yana bukata shine as-samad wanda ake dosa da biyan bukata malamai sun fassara samad din nan ya fi fassara 40 iri iri a'a wanda ya fi komi wanda ya mallaki komai duk sun yi ta fasarar su amma dai karshen manufan dai shi ne Allah shi ne wanda komai yake neman sa shi ko baya neman komai shi ne komai yake nema a gurin sa baya nema wurin komai shi ne komai ya dogara da shi shi ko bai dogara da komai ba wannan shi ne ma'anar as-samadi wanda kowa komai yake neman sa yake nema a gurin sa yake fakewa da shi yake neman taimakonsa yake neman madadi a wurinsa yake neman rayuwa wurinsa yake neman arziki komai ya ya dogara ne da Allah shine Allah subhanahu lam yalid bai haifa ba bai haifa ba domin in ya haifa to zai zamanto kenan yana da uba yana da ɗa wa Allah kuma idan an ce Allah na da ɗa to kuma kenan zai bukaci mata shine Allah ce Allah ya kula lahu waladun wa lam takul lahu sahibatu ya za Allah na da ta kuma baya da mata duk wani tawilin sa ai wane ya a ta kaza da kaza din ne kai kai shiru kawai bawa ne na Allah ta ko ina ta ga ya bullo ko yaya Allah ya yi shi ko ta wani irin yanayi Allah ya yi shi irin yadda Allah ya yi mutum ba haka ba wannan yanayin Allah ya dutse ba ba wannan yanayin Allah ya yi wata ba ba ta wannan yanayin Allah ya yi tauraro ba to kowa da yanayin da aka yi su kuma duka halkun lahi halittar Allah ne Allah ne ya halitte su ya samar da su saboda haka samarwa tana da bambanci da haihuwa saboda haka ba haihuwa ba ne ko ma sai a ne ko shi ne asalin haske ko shi ne menene dai Allah ne ya samar da shi saboda haka wannan ba ta nuna maganar haihuwa in ka fassara ta da haihuwa to ka bata ka halaka saboda haka duk wani hanya da ka gani Allah ya samar da wani halitta ko ya samar da uwa ba uba ko ya samar da uba ba uwa ko ya samar da uwa da uba duka dai wannan samarwan na Allah ne kuma samarwansa ba haihuwa ba ne walam yulad kuma ba a haife shi ba idan an ce an haife shi yana bukatar uba kenan idan an ce yana bukatar uba to ba shi ne na farko ba in an ce yana zaune a wani guri to shi kenan ya zama mabukaci bai zama ganiyu ba domin gina gina na Allah wadatar Allah sifatun na Allah suna bukatar zurfan karatu masu da'awar tauhidul asma'i was sifati ba su ma san me suke yi ba domin sifatitin suna ɗauka suna bashi wasu sifatin na makalokati shi kuma Allah ba haka bane sifofinsa ba na makalokati bane yanda yake ganiyu ba irin na bane an ce ganiyu wani mai kuɗi mai lerori mai motoci mai gidaje a'a a ginan la ginan mutlaq ne gina ne mutlaqa ba gina ne na ƙayyadewa da kaza da kaza ba a'a لا يحتاج إلى محل ولا مخصص ولا معين baya bukatar komai mawadaci ne baya bukatar wani abu sai ya ɗauke shi kamar kai da sai kujera ta ɗauke ka ko gado ya ɗauke ka ko titi ya ɗauke ka ko ƙasa ta ɗauke ka to Allah wadatuwarsa ya wuce na wani abu ya ɗauke shi inda mai ɗaukan shi ya ɗauki abun ba abun ne ya ɗauke shi ba domin shi ne yake wal ardu kasan da kake son ka tsora ka ce yana zuwa ya koma da saman da kake son ka ce yana ciki to ya ce wal ardu jami'an alhamdulillah da ce sai ce jami'an da ya ce al ardu ta dai ya ce to banda sauran was samawati da ya ce as sama'u to shi ke yace wal ardu jami'an kasan jama'ayan ta bata wuce kaulatu yar damkin haka ba in za ku kwatanta da kai masaluki bai wuce dan abin da ka damke haka ba ardu ba kasai gaba ɗayan su ko ba qur'ani bane kan ko hadisi ne ba ibi ai ho jami'an abdatu wasamawatu samar duka madawiyatu bi yamini al'arshin da take cewa al'arshi kamar yace rabbul arshi arshin bawan Allah ne shi kansa bawan Allah ne rabbul arshil azim saboda haka ya wuce yanda kake zato shi Allah ya wuce tunaninka shi yasa ya karke dai ce kawai ka yarda ne ka mislihi shay'un kullu ma qadara bi balika kuma fallahu bi khilafi zalika duk abin da kake jin ko kaman kaza ne ko kaza ne to Allah sabanin haka ne walam yakul lahu kufuwan baya da wani kini a hadin kowane bai da makamanci wanda za a kamanta shi da shi baya yiwa ka sifanta shi da wani abu wanda duk abin da kake ganin kaman za ka sifanta to ba Allah ba ne wani duk abin da ka tunano kake son ka sifanta Allah da shi to wani makaluki ka tunano tun da har yana shiga cikin tunani shi ke wani makaluki ne ka tunano na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق suratul falaki suran falak ana ce falak malamai sukan ce ketowar asibari shine falak amma kamar yadda na faɗa malamai sun yi fassarori ita ma a kan falak da yawa amma dai mafi sauƙi ka tsaya a kan ketowar asuba makiyatin ta sauka a makka ayoyinta guda biyar ne kafin mu shiga falar kar mu manta qul huwallahu ahad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsa ya ce wallazi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu thuluth alquran na rantse da wanda raina yake hannunsa tana daidai da daya bisa ukun alqur'ani wanda yake nufin kenan inda za ka karanta qul huwallahu kafa uku to ka sauke alqur'ani amma wannan ba zai sa ka daina saukan qur'ani da kama yin kulhu wallahu uku uku ba an gane Allah ne yake kebanta abu ya bada falala ga abun kamar yadda malaman mu na zufanci suke cewa almaziyatu la taqtabil afdaliyya wannan wani ka'ida ne kamar yanzu maziyar da kulhu wallahu ta samu ta samu maziya ne to ba zai bata dama ta zama ita afdalu min alqur'ani ba hukunta afdalu min alqur'ani ba to wannan shine wasu da yawa nan ma layi ne na kide maiwa ba ka inda kake samu warware irin wannan matsala ya ta koma wajen bayan Allah waliyan Allah sai su warware maka shi cikin sauki kamar yanzu misali ne a samu wani babban wali shehin malami mai ilimi mai daraja ne ne ne ne to duk wannan fa maziya ce la taqtadi annahu aflan afdalu min abi ba zai sa ya rena uban zai sai ya ji mu wannan makaman da aka bai ko ba haka ba to irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa a Allah subhanahu wataala yana ba da daraja ma abin da ya ba daraja hutunka da zaman lafiyanka ka yarda kawai yawa ka kallama shi kenan dama karshen addini musulmi amma in ka zo kana cewa to yaya za a yi kaza kuma in ya zama kaza to to kaza to kaza fa to wannan kaman kana so ka go ka ka ka ka hada rigima tsakanin faɗin Allah da wani faɗin Allah ke don Allah ya faɗa a can ya faɗa a nan inda ya daidai kai fahimtar ta bai samo ba ka zauna a haka ka miƙa wuya ba komai ne za su gane ba yiwuwa a duniya ma ba komai kake gani ba taslimi kake kuna azumin ramadan waye zai kiran farko ranar da biyu ma mutum nawa ne so zai wa idza lam tara al hilala fa sallim li unasin ra'ahu bil absar in baka ga wata ba sai kauya ga wanda su gani da idan su kai ba lalle ne idan kai gani saboda haka abubuwa da yawa kai ba za ka iya idrakin su ba yau yanzu aka zo dan wannan hansar aka ce kai bayanin yanda aka yi aka hada shi ga shi dai kana ta amfani da shi ba za ka iya ba matsala ta same ka in kuma aka kira wanda suka haɗa shi sai ya ce masa ku bani kwana uku ina muku lacca sai ya zo ya faɗa muku kaza ya zo ya ga muku kaza ya zo ya ga muku kaza ya ce masa wannan abun tukunna ilimi ne ya yi ta tafiya har ya zo ya zamanto an haɗa ilimin abubuwa guda uku ko ya ce ma hudu ya ce maka na ɗaya an ɗauko abin da ya shafi sadarwa na gidan waya aka tattara a gurin ya ce maka aka ɗauko abin da ya shafi kyamara aka kawo gurin ya ce abin da ya shafi bidiyo aka kawo shi a ciki ya ce ɗauko rediyo ya ce an saka maka in an rinka tafiya ke nan ya rinka maka wannan ba duk bai fara ma bayanin komai a cikin yana ga maka abubuwan da wannan abin ya aka tattaro wanda da kowanne yana zaman kansa ne amma yanzu an tattara shi an mai da shi daki daya in aka tafi ɗan zai ce maka duniya ta zama falo daya to ya za ka gane duniya ta zama falo daya to nan wannan wani abu ne dan adam yayi bayanin sa ya dame ka balle wanda Allah ya ce don haka idan Allah ya ce shi kenan ka miƙa wuya kuma in baka miƙa wuya ba kawai sai ne nasa wahala to kul huwallahu tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani akwai wanda duk karatu duk sallar da yayi sai ya karanta kul huwallahu bayan ya karanta fata ya karanta sura sahabbai suka kawo labarin sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka manzo Allah ya kira shi yace me yasa yace saboda ya ga sukan ubangiji ne yana son yace eh lalle na rantse da wanda raina take hannunsa tana daidai da sulusun alqur'ani kuma son ka gare ka zai shigar da kai aljanna to in ka zauna da yaqini ka karanta kul wallahu kafa uku kace ka karanta dan Allah ya baka ladan saukan alqur'ani zai ba ko ba zai ba wanda ya sauka alqur'ani za a ba shi ko ba za a ba shi wannan kuma haka Allah ya ga dama kamar yadda ka san aka baka dutse na markaɗe sunansa dutse kuma ƙato idan ka ga an ɗauko dutsen zinare kamar rabin yatsa aka ba mu wani sai ka je mata nasa ka bi shi da gudu ka ce da Allah ya gutsara masa dutse ne duka kuma Allah ne halitta kai kuma irin abin da Allah ya baka kenan shi ma kuma irin abin da Allah ya baki kenan da kowa da irin baiwan da Allah ya masa kuma sai Allah ya ga dama kai sai ka shiga cikin wannan layin in Allah bai ga dama ba haka yadda ka san sabuwar duniya Allah bai ga dama ka zama sarki babban sarki ba haka za ka tsare a makanikin keke ba haka ba kuma haka ka kuma Allah ba ya son ka bane yana son ka kuma kana gani Allah ya tsora wani kuma ya zama babban sarki aka ce ma sarkin na musulmin Najeriya ne gaba daya ko ba yanda ka iya haka Allah ya yi hikmatullahi al-azaliya kowa da irin rabonsa saboda in kana son zaman lafiya ka bi abin da Allah ya yi a yanda ya yi shi ne shehu mutum ibrahim radiyallahu anhu cewa mu'anadatul aqdari jahalun wa tusibu ka rinka jayayya da kaddaran Allah jahilci ne kuma wahanda kanka kawai za ka yi walan yanfa an turran duk wannan kai da komin ka na neman kai ba za ka yarda da wannan hukunci na Allah ba ba zai ma amfani ba wahir aqalu tunhibu sai ma ya zama da kai mahaukaci kana dan me yasa Allah zai kaza to haka ya gada kuma in ma daraja ne bai sa ka ciki ba kuma har a lahira haka ne har lahira a lahira sun mutu sai sai sa a taka ta ba a san ka ba wani kuma a lokacin an kai shi yana alaƙa an ce zauna a nan ka huta zuwa ya lafi haka Allah ya gada mu annabawa ne Allah ya yi su da daraja manya manya amma tun da ya kawo annabi ƙarshen zamani ya kuma ce shine shugaba haka suka miƙa wuya a filin kiyama ya ce shine chairman protocol na filin kiyama haka suka haƙura a zo a zo na yi zango zango sai ya zo tukunna sai amma protocol bai so in ya zo kuma ya je wajen ubangiji tukunna ya shiga da yanzu al'adu sannan ubangiji san tutsa wa fatu shafa ai haka haka Allah ya tsara karka rika jayayya da darajar da Allah ya wa mutane balle manzon Allah in kana jayayya da darajar da Allah ba ka shiga uku shine a farko a barzahu farko a can a can asalin a lokacin ma da ake magana yawma alastu shine Allah ya daga ita da annaba ce ga shugaban dole haka suka hakura ko ba haka ba aka zo duniya ya tattara duk wannan al'umma ya ba manzon Allah ko kuma wani mutum annabi uku wani annabi mabiya uku mabiya hudu har zuwa dubu har zuwa dubu ɗari har zuwa miliyan amma dai shi na shi su suka fi kowa yawa kuma masu ababen mamaki kuma ya zama khatamin nabiyina sallallahu alaihi wasallam imamul mursalina kuma suka ce sun yi imani da shi Allah ce sun yi imani da su kai imani da shi ko ba annabin da za a nuna maka a kabari sai manzon Allah kaga a barzahu ma yana gwai ko ba ku san haka ba da yawa ba san haka ba duk a kabari sai an dauko su kirin na cikin kabari an buɗe ce me kake cewa game da wannan sai a nuna ma manzon Allah kaga a kabari ma ya ji ka kenan haka kuma filin kiyaman ma haka ma aljanna ba wanda zai shiga sai ya bude shine alfatu lima ubulika don ubulika ai alfatu lima ubulika kenan su wannan abubuwa shine yasa manzo Allah ya zama alfatu lima ubulika lokacin da alkauni yake kulle Allah ya yi yin kauni ya tara ma alamun zari sai ya bashi mabudin yace kowa ya masa shafa ya tare shi sai zama alfatu lima ubulika haka da aka zo nan duniya duniya tana bakauya zuwa da sai aka bubbuɗe abubuwa aka bubbuɗe kwakwalwa aka buɗe ilmomi aka buɗe fahimta aka buɗe kai har a biye shi buɗe tafiyar sama aka ce shike na tunda manzo Allah ya zo ka je protocol na na buɗe sama zo mu je sama ku zo ka bubbuɗe mutane su ma za su fara tafiya sama don a lokacin ka ne za a fara zuwa sama ko an fara kafin zamanin mu irin tafiyar da ake yanzu ka taba jin wani a zamanin sa wani annabi ya hau wani tsuntsu ya tashi da shi sama sai da manzo Allah ya hau buraka ya je tukunna ya je gama ya yi ranga ya ce to shi ke yanzu an bude aviation masabun aviation ya bude aviation ya ma'ashara jinni wal insi kuma in ta dace mu an san buzu ne da kairin samawati to shi ke yanzu kan fan buzu la san buzu na amma ba irin da yanzu za ku yi ba ko na ku sai kunne mutane sai kunne mutane sai a gabatar da ma'uzumi ya buɗe duk waɗannan abubuwa ka ji wani ai abin da muke nufi wai ba cin maka bane eh haka ne da kun ɗauka cin maka ne kawai fatihun da manzo Allah ya samu a ba cin maka bane inna fatahana laka fatahan mubina fatahu ne ya buɗe duniya gaba ɗaya Allah ya tattara masa duniya ya tara masa naki ne domin Allah ne ya yi duniya ya kawo manzo Allah ya rike masa ita saboda haka fatuhun manzon Allah ya wuce fatuhu maka kawai to har a lahira kaji shine zai fatuhu na hisabi na filin kiyama shine zai fatuhu na aljanna a fi babal janna fa astaftis shine ya fatuhu na samawati tafiya sama man jibrilu man ma'aka muhammadu a ursula ilayhi sai ursula ilayhi sai a bude ta ko ba haka ba ana budewa ba fatu bane mala'ika jibril mai manzo Allah yake in ya je sama da kai sai ne ne yastaqibu ya nemi a budewa to jibril kan dama a ce sai an bude masa sama a wanda kin ya saba tafiya da gawa amma wanda ake neman a bude wa sama shine manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam ba na ga mutum da kullum yake zargi yake zarya tsakanin su da radar mun da duniya da zai zo na jira dan manzo Allah ya ce a bude sai a bude ya bude zama ta ɗaya kenan sai a bude na biyu ma a bude na uku a bude na hudu a bude na biyar a bude na shida a bude na bakwai a wuce na bakwai a je su da radar mun a wuce su da radar mun ma a je rafraf a wuce rafraf din ma a je makalin cikin inda malikin muku ta jiro da haka daraja akwai duk wannan darajojin ko da ya zama Allah ba amma kai ka san dai baya da abun gwaji baya da abokin gwaji ko akwai a in abu naka ne ai na wani wani da yace idan an ce wani yana da daraja ya fika in baka yi ya fika ba sai ka kawo naka sai a goma da naki a goma ko ba haka bane kawo ba ma da ja kawo in ka ce annabi da da dubbi dukkan annabawa kawo mana ne irin wa'annan zubutun a cikin annabawa saboda haka mutane su zama cicciji la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli tsakanin Allah da manzon Allah ba a shiga amma bawan Allah ne na'am suratul falaki suran falaki kenan makiyar ta sauka maka ayoyin da guda biyar ne bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq wannan sura tana sanar da bayi cewa su fake zuwa ga hurumin Allah mai gamamman jin kai a duniya su nemi tsari da girmansa da mulkinsa daga sharrin ababen halitta daga sharrin dare domin dare a hausa sun ce menene wai dare yawwa sun ce dare ne don mugu domin duk wani mai shirin mugunta dan fashi dan menene farawo me sai ya samu dare ya kuya a cikin duhun dare ya yi barnansa haka mugu manemin mata ma haka za a gani sai ya kuya a lungu da daddare mugu dare dare rigan mugu ko ba haka wasu wasu kullakullan makirci na na siyasa da mene sai da daddare kan dare ga ana wu wu wu da motoci a cikin ana kulla ga wani sharri dare kenan rigan mugaye ko in ma wasu kuɗin ku ake son a fashe miliyoyi a ce ku bari ne da daddare a zo a tattauna yadda za a yi dare rigan mugaye ko ba haka ba to ku nemi tsari daga sharrin dare in yayi duhun nan kuma ana ana neman haka nan kuma wannan ayoyi suna umarni da neman tsari daga sihirin masu sihiri da makircin masu makirci bismillahir rahmanir rahim kun ta ga musu a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin asubari lokacin da hasken asuba ya kullo min sharri ma khalaq daga sharrin abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta anan ka gama addu'a wannan sune jawani alkalmi na alqur'ani kaman salatin fatihi ne ace aka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan adadal hasa wa raml adadal shija atjari a cikin su da la'ilu ko adadal nabati adadal asarin niyali adada kana ta adada sai aka ce haka kadari wajen darajar manzon Allah to an ce shi kuma rahamatan ne lil alamin ma gaba ɗaya ma ba ce sai dai darajar wanda yake rahamatan ne shi lil alamin kaga an gama magana to da haka ka zauna kana tun lissafi sai ka bata lokacin ga magana nan ko ba haka ba to haka kuma nan ma sai aka ce min sharri ma khalaqa to da Allah ne aka rage duk wani mai sharri ka gama da shi nan ka kunsa shi a cikin buhu daga inda kake ma Allah ya tsare ka daga sharri ma kalaka duk wani majarraci ko menene ko kwaro ne ko kiyashi ne ko ko ko maciji ne ko dabban jeji ne ko dan adam ne ko aljani duk da sai ke ta wahala min sharrin jinni wal insi wal wadawabi wal muwani wal hajarati wal kai dai shikenan ba ne shi kai tafsili akwai ijimali akwai tafsiri amma wanda yake min sharri ma khalaqa ya huta domin duk abin da Allah ya halitta mai sharri a ranar ka sa shi a buhu ka kulle ka jefa a teku shine min sharri ma khalaqa daga sharri dukkan abin da Allah ya halitta ومن شر غاسق إذا وقب نعم ومن شر غاسق haka nan kana neman tsari daga sharrin dare mai tsananin duhu wanda yakan rufe ko ina da duhunsa iza wa kaba idan ya dubantu din yayi duhu tsananin duhun dare mafi yawancin mu yanzu ba mu san wahalar tsananin duhun dare ba me yasa yawwa akwai lantarki akwai halsar mai toshi ko da kuwa sai a ci balbalin ma a hure sai ya toshi toshin ma daga baya ne saboda su da ba su da toshin ma dai ana cewa yana yawo da kaba shahadin abadi sai dai ka hura wuta ka dauko bakin wuta kana haka da duk da iya tokin kake nan ko sai kuma taurari da suke haka wai wata da yake haka dai to amma akwai lokacin da ba watan ya yi dare ya yi su wanda ake na rinka in baka mai da hankali ba ba za a gani ba an yi wannan rayuwa kuma ba toki ba hanci ba komai to lokacin ko ni girman ka da zalunta da cikin tsoro kake in ka shiga cikin irin wannan duhu din to ka nemi tsare yana kana kana neman tsarin Allah daga wannan irin yanayin dare mai tsananin duhu lokacin da ya dubanta shine izawa saba
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات muna neman tsari daga sharrin masu yawan tofi fil uqadi a cikin kullakulle mace ya tsake nan su jawo wannan su kulla su toba su jawo wannan su kulla su toba su haka sharri to kana neman tsari daga sharrin dukkan masjirci shine na fasa til uqadi na'am ومن شر حاسد إذا حسد hakan nan muna neman tsari daga sharrin mai fatan gushewar ni'ima hasidu kenan shi hasidu shi a yi bari kowa ya rasa yake gurbi shi ba wai wani lalle ya samu bane ka dai rasa shi hasidu ya ce yake kenan to kana neman tsari daga sharrin mai hasada alhasadu tamanni ni'imatul ghairi ma tamanni zawaliha minhu ka rika tamanni na ni'iman wani shi sa Allah ya ce la ta tamanno ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'd kada ka rinka burin abinda Allah ya fifita wani ku da shi ku rinka burin abinda Allah ya fifita wani ku da shi akan wani in za ka buwo in za ka yi buri kawai ka ce kana son Allah ya masa kaza amma kar ka ce kai Allah da ni kai mu kaza yana da bambanci ko ba bambanci tsakanin Allah ina fatan ka mun kaza da da Allah da ni kai wa kaza dawowa kaje ta dani da wala wato da bai kamata a masa ba eh kai kana fatan kai a maka kashi kar ya samu yasa duk da gibba gibba ne amma manzo Allah sai yace la hasada sai kira ki da sunan hasada eh mutumin da Allah ya ba shi Qur'ani yana tasarrufi a cikin sa da hikima da ilimi ko wanda Allah ya ba shi dukiya na kace su ta hanyar Allah ko ko me na ɗaya na uku mutumin da Allah ya bashi me ilimi ko ilimi an shine Qur'ani din sai wanda Allah ya bashi dukiya sai wanda Allah ya bashi mene mulki ko yana adalci wa mutane to wannan kana kana iya fatan Allah ya sa amma ba wai dan shi kar a matsa Allah ya sa kai ma kai kaman yanda wani yake yi to haka dai malamai suka ce baya zama hasada sai ya bata ma rai abin baka so ba ga wanda yake da abu in kai muni kana son ya raka kai ka samu in ka fi muni a dai raka ko da ba za ka samu to hawa hawan hasada ke na farko dai bakin cikin ka da bacin ranka akan me yasa Allah ya masa idan Allah ya haɗa da wani bala'i sai ya ƙara maka da ina ma kai ne baki ba idan kai mu ne ina ma duka babu da kai ne shi kin ko baka samu baki ma ya zama baya da shi shine manzo Allah ya ce iyyakum wal hasad fa inna al hasada yaqulu hasanati kama ta'kulu an-nar al-qatab na hana ku hasada hasada yake cinye duk kyawawan ayyukan kare da kai to kaga munin tana da yawa in kai zunubi sai a ƙara maka zunubi ko a ƙara calculation ko ba haka ba amma dai ba za a ce an sha da sallar da kai kafin ba ko ba haka ba amma sai hasada in kana yi sai Allah ya sha da ayyukan ka da kai na baya kyawawan ayyukan a yi ta shafewa virus ne virus ne ita cinye maka dukkan wani afas da yake cikin hansar ɗinka ya ta kwakwonewa ya ta kwakwane yana deleting abubuwa da ka tara saboda haka hasada babban ciwo ne manzo Allah ya ce alaikum bida'il umam ko min da'il umam ina muku gargadi da cutar da ta cinye al'ummu da yawa babban cuta da ta cinye al'ummu da yawa da'ul hasad cutar hasada to ya ce min sharri hasidin kana neman tsari daga sharrin mai hassada allazi ya tamanna zawalan ni'ima an ghairi wala yarda bima qasamahu Allah ta'ala la ya raina wanda Allah ya bashi yana burin kuma wanda Allah ya mutane su rasa to kuma mafi yawanci an ce baya cutar da wanda ake mawa akwai wani malamin mu bawan Allah sufi a Kano shi sai ce Allah ka kara mana yawan mahassada kar mu kalla wa Allah ina gudun hasada kana ce Allah ya kara mana yawan mahassada da almajirai da suka dame Allah ka kara mana yawan mahassada wata rana ne ya tashi ne ba ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu zini imatin mahsudun ba to inda nace Allah ka to wani ni'ima nake neman Allah ya kara mu in Allah ya kara mu ni'ima sai mahasada mu karu shi kuma mahasabi ciwon hasada baya warkewa daga zuciyar mahasabi sai ya ga abin da yake hasada a kai a rasa sharrin hasada kenan in ba ya ga abin da aka sa kullul adawati qad yurja izalatuha illa adawata man adata an hasadi duk adawa ana tsarin wata ran za a warware sai adawa wanda ya maka adawa akan hasara in ba abin da yake hasara akai ya rasa ba shi kenan idan kana gwamna ne ya ga an tuɗe ka ko an ma impeachment ko kuma ka nemi tarwa baka ci ba to sai ya warke sai ku tuna lafiya ko kana da kuɗi ya ji an ce an maka farki kuɗin duk sun ƙare to sai ya ko ba zai zauna lafiya ba shi ne irin wannan cutar idan ya tashi da kan wane sai ya koma kan wane in ya tashi da kan wane sai ya koma kan wane ko su ɗari ne a unguwarsu ko a gidansu ko a lungunsu to idan an ga kamar an haɗu da shi an yi hasada wa babba to ran da aka ce babban ba da sai dawo kan majalisa ba zai daina ba har ya mutu ya bar duniya in dai ba Allah ya taimake shi ba don saboda cutar hasada wani virus ne wanda baya kankaruwa shi kullum in dai ba shi ne Allah ya bashi wannan abun ba to ba zai daina ba kuma Allah ba zai bashi ba wallahi Allah baya ba su domin daga fara wanda yake gani yake nuna wa kansa cewa bai ma cancanta ba dan bai cancanta ba da yasa ba zai samu ba shi yasa larabawa malam suke cewa wai alhasudu la ne la yakudu alhasudu la yasudu da yawan hasara ba zai taba zama shugaba ba dama shugabanci yake so to bare samu ba kuma Allah ya sauwaka na'am to wannan sura an ce ta sauka lokacin da Nabidu wani da Yahude yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri saboda sun buga sun buga sun rasa yadda za su yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa wani kadimin manzon Allah ta duniya duniya ba gudu fa jama'a hadimin manzon Allah sallallahu alaihi dan ada abun tsoro ne ma to idan manzon Allah ne ake masa haka wanda fa yake zaune manzon Allah ne fa ya taba sa wasu mutane suka zo kazuwa ta kama su jikinsu duk yana tiwa suna wari suka zo man suka ga manzo wani irin munanan hali suke ciki ba za a ce a kai su wajen gari maza maza a kai su wajen da ake kiwon raƙuman zakka a rinka ba su a rinka gauraye nono da fitsarin dabbobi ana ba su suna ci a rinka ɗiban bayan garin dabbobin ana shafa musu haka aka je aka yi jinyar su aka yi treatment din su suka warke da suka warke ne suka kashe wanda annabi ya ba shi kiwon dabbobin gadin wajen dabbobi suka kora dabbobin suka tafi da su Allah ya sa aka kamo to da aka kamo su shine aka zo aka yanke hannayensu da kafa safani aka dire su wajen mutane suna cewa da musu tausaya ba a tausaya musu shine Allah ya sauka kai inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu to wannan shi kuma wai kadirin manzon Allah ne aka hada baki ya je zare wai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu wasu tsinkaye daga cikin matsayin aka kai ma wannan bai hudin ya hada da wasu zare-zare kullakullan sai ya sassoka ya sassoka ya sassoka wasu wayannan matsaifai din ya je ya shiga cikin wata rijiya mummunan rijiya ya je sa a ƙasa ya ɗauko dutse ya danne to saboda dai Allah ya nuna wai wata ta wai ai annabi haka ba zai taɓa samun sa ba hadisin ma daga gani ko ya inganta ba ba ƙarya ne to sai ka musa na annabi ayyuba kuma wanda shi iblis ne ma yace Allah ka ban dama akan ayyuba ban yadda abin da yake maka nan ayyuba yana maka ne kawai ba dan wai yana yana tsoranta ba in ka jarraba shi in ka jarrabe shi to ne zai bari to wannan kuma fa to shikenan sai zama sallallahu alaihi wasallam yana fama da rashin lafiya aka gane ka gane kan rashin lafiya ba dai ciwo ne wanda ya kwantar da shi ba amma wani lokaci sai ya ce kamar ya yi wani abu sai a ce ayar sallah ba ka yi ba ba ni kaza kaza ba ce a'a to wata rana wanzu sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yana bacci sai wasu mala'iku biyu suka zo suka tsaya ɗaya ya tsaya ta wajen kafansa ɗaya ya tsaya ta wajen kansa sai ɗaya ya ce wa ɗaya wai me ya same shi ne sai ai sihiri ne sihirin waye sihirin yahudawa a ina a cikin wata rijiya waye ya yi labidu da me ya haɗa da matsayafaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rijiya aka faɗi rijiya sai manzon Allah ya farka yana farka ce an gaya mun sanadin ciwo an gaya mun maza maza ina Aliyu aka iya kira sai na Aliyu ya ce ku tafi ku je ku samu rijiya na wuri kaza ku tone ta za ku ga akwai wani abu da aka haɗa da gashi da matsaifi aka kukkulla kulle kulle har guda goma sha ɗaya an tattaka matsaifi matsaifi a jiki suna zuwa ko suka je aka yaka rijiyar aka daga dutsen aka yi ta nema ba a gani ba sai aka daga wannan katon dutsen sai aka gani a kasansa ruwan cikin kamar yadda ka sa a kwaba lalle ruwan lalle haka ruwan rijiyar yake ko aka turo an kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Jibril ya sauko masa da wayannan ayoyi guda goma sha ɗaya daga kula uzu bi rabbil falaki zuwa kula uzu bi rabbin nas shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta in yace qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq sai kulli da warware haka har ya gama duka suka warware yana warware a manzo Allah ya miki sallallahu alaihi wasallam shine ya umurni aka je aka cike rijiyar da kasa aka binne ta aka ce a je a samu ta ta kyale shi tunda Allah ya bada lafiya ba ruwa na da shi ya je ya to ruwayoyi da yawa sun inganta wannan hadisi نعم ومن شر حاسد إذا حسد كما بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس سورة الناس وأن سورة أنا سنة سورة متاني makiyatin ta sauka maka ayoyinta guda shida ne ita ma tana tafiya ne daidai da wancan sura ita kuma ta ƙara ne da neman tsari daga sharrin mutum eh mutum mai kama da biri da kunnuwa da ido da komai in ya tashi barna ta ya irin na biri din to shi ma abun tsoro ne to an nemi tsari daga sharrin wa'ancan to shi ne aka zo sharrin shi kansa mutum ana neman tsari daga sharrinsa
malikin nas ai muna faɗan abun nan dinka ne da mataimakan mataimakin mutane shaitan aljani shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli gurura wa ana neman tsari daga sharrin shaitani da sharrin mutum da kuma sharrin aljani iblis da mataimakansa sukan haɗa kai da mutane su yi komin fati na mugunta kuma mafi yawanci halin za ka ne tun mafi yawanci sikirar society din nan to su da yawa suke haɗuwa su yi su yi alaƙa su rika kulla wannan sharri din to to Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas kace kuma ina neman tsari daga sharrin daga ubangijin mutane malikin nasi wanda shine mamallakin mutane rabbu huwa alladhi yubihim khaliquhum wa mudabbiruhum wa murabbihim wannan duk ana ma rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin mutane wanda shine in kaga an in kaga mutum ya karu tun daga karami ya ne girma to Allah ne ya masa in ya karu a kudi shine in ya karu a ilimi shine in ya karu sai yana ake ta tarbiyya ne tarbiyya raino ne har ka kai wani a matsayi ko ba haka ba to ubangijin da yake tarbiyyan mutane ya raya su ya samar da su daga babu ya musu ni'imomi da dau'i nau'i na ni'imomi yake bance su da ilmomi daban-daban ilmomin kuma akwai na khairi akwai na sharri to wannan na sharri ake magana eh yanzu duk ilmomin sharri ne su su Najeriya ko ba shi bane a yanzu na ga an gane idanu ba ilmomin sharri bane ilmomin da ake calculating a zara kudin jama'a a kace ko a damfara kuɗi da yawa ma kwangila ƴar kankanuwa duk wannan ilmomin ilmomin yanzu mu ilimin mu wajen ana ilimi ne a duniya saboda amfani al'umma amma mu muna ilimi ne a ƙasar nan saboda mu kwace mu cuci al'umma kuma haka ne ko ko ko ba ka yadda ba haka ne in dai na Najeriya ne akwai kaɗan ba wani ce kowa da kowa bane amma tsoratin su ilimin yadda za su cuci mutane ne ko su sace kuɗin mutane ko su damfari mutane har ƙananun ma har har amalan ke ba wasu ba manya yawa ya ba da yan siyasa da haka sai Abdul Kila inda a ce a sa su binti kowane yaki wulbaro a sa su binti kaza an ba sai ya zuba rai ilimin tuta ya iya aiki amma na tuta Allah ya tsawon malikin nasu mamallakin mutane wanda ya mallake su shine ya san yadda zai da su don hakan mun kai tsara wurinsa tunda shi ya ba su komai shine kuma ya mallake su to an kai ƙara gurin sa ilahin nasi wanda mutane suke ya'alahu na ilahin suke daga murya suna neman taimakon sa Suna neman tsarinsa daga sharrin mai yawan waswasi ya zo zuciyarka ya damfara bakinsa ya rinka maka waswasi ya canja maka tunani shine waswasa al-khannas mai sa bakin sa yayi ya daga ya sake sawa ya daga ya sake sawa ya daga saboda in kace a'udhu billahi min sharri sai ya gudu in ka zai sake dawowa in kace a'udhu billahi sai ya gudu duk inda kai ka dawo ta aya ko wani addu'a sai ya gudu lokacin da ka gaba da sai ya dawo yasa Allah ya ce kar ka kasance cikin gafilai dan kullun ce yana tare da kai yasa manzon Allah ya ce la ya sanu ya sanu lisanuka radaban min zikrillah kar harshen kai ya goce ba ka shiga shi da ambaton Allah to shi shine mutar waswasil khannas allazi wanda yake kawo waswasi a zukatan mutane ya kautar sai kaurar musu da yarda da alheri ya tusa musu yarda da sharri na'am min al-jinnati wan masu sa waswasi a zuciyar mutane daga aljannu wannasi da masu sa waswasi a zuciyar mutane daga mutane kaga mutum ma yana sa waswasi kana nan shi alhaji in kana haka yau su zaka tara yau su zaka arziki irin wannan shekara ya suwa ne da wani da wani ko ba haka bane taimakon masallaci ba ya karewa har ka mutu sai ka ce eh fa gaskiya ne to an ka samu alwaswasul annati alladhi yuwaswisu ka samu min aljinnati wancan aljannin da yake tare da kai wanda annabi yake kowa yana da nashi Allah ne yake mace shi nashi ya musulunta idan suka haɗu da na annati shi ke su suke haɗa dare shi wannan wanda yake tare da kai wannan aljannin da kowa na da nashi wacce tana cewa bari in je wajen bokawa da sai ce to sai maza maza ya buga da gudu ya samu aljanu da abin da ya dame ta kaza kaza kaza kaza kaza kaza ne shikenan tana zuwa aljanun wanda shi kuma sai ya gaya ma boka ai wanda za ta zo mai kama kaza kaza kaza kaza ta kira sunan ka wane ya ji daga cikin shedanu ai haka ne eh shikenan kina da a yan gidan wance yan gidan wane masu damuwa kaza ai kin biyo hanya a wuri kaza ma kika zai mun mun kika ta kuka tsaya a mota kana kina kina gani me gani har hanji ne to kaga duka dai wayannan su ne masu lalata tunanin mutane masu wasu waje masu yadda sa ka yadda da kirka ka ki Allah ka yadda da bokanci ka yadda da tsafe-tsafe to duk in kana karanta wayannan kana neman tsari sai Allah ya tsare ka sadaqallahu al-azim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala dhalika min ash-shahidin mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yasa a rajin watan Ramadan na bana ya dace da saukanmu na alkur'ani ga baki daya wanda insha Allah gobe kuma za mu sake daukowa daga farko in Allah ya kai mu muna rayu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-aziz wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin